بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مكيتا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على خير الخلق أجمعين سيدنا ومولانا وحبيبنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وبجداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم وزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل إخواني في الله أحييكم بتحية الإسلام وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna ƙara godewa Allah mai kowa mai komai wanda ya ƙara haɗa mu a wannan mabari mai tarin albarka cikin wannan masallaci mai albarka a daidai wannan rana mai albarka wato ranar juma'a ranar da wani ke wuce wani ba da gudu ba ba da sassarfa ba da ayyukan alkhairi wanda a yau muna goma sha biyu ga watan ramadan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar hijira wanda ya yi daidai da ashirin da biyu ga watan uku shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu miladiya kuma idan ba a manta ba muna nan a cikin ma'ana suratun nisa'i inda a jiya muka ji mun kwana a inda Allah ke cewa fa qatil fi sabilillahi la tukallafu illa nafsak Allah ke cewa ya rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kai yaki a tafarkin ubangiji la tukallafu karka kallafa ma kowa illa nafsak face kanka wa harridil mu'minin sannan kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ka kwaɗaitar da muminai, asallahu an ya kuffa ba ladina kabaru, Allah ya ce tabbas Allah zai kame muku sharrin waɗanda suke kafurai, wallahu ashaddu ba asan wa ashaddu tankila, Allah ko shi ne ya kasance mafi tsananin ƙarfi Allah shi ne mafi tsananin azabtarwa. ya ce man ya shafa shafa'atan hasanatan ya kullahu nasibun minha wa man ya shafa shafa'atan sayyi'atan ya kullahu tiflun minha wa kana Allahu ala kulli shay'in muqita Allah ya ce man ya shafa shafa'atan hasanatan Allah madaukakin sarki ya ce wanda duk ya nemi kyakkyawar alfarma daga gurin daga waninsa me ake ce ma shafa'a ma'ana ceton nan da kake ji ana nufin alfarma shi yasa Allah subhanahu wata'ala har ranar alkiyama to annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam zai nemi alfarma ne a gurin Allah abinda wani ba zai iya ba sai shi kuma ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya nemi alfarma to shine Allah ya ce dukkan wani wanda ya nemi kyakkyawan alfarma daga waninsa ya kullahu nasibun minha wannan mutumin zai kasance yana da rabo daga cikin wannan al'amarin ma'ana wani abu ne kake nema amma babu wani wanda zai iya baka wannan abin sai ka kama kafa da wani to wannan nan da ka je ka kama kafa da shi dan tsakiya da ka nema ya je nema maka alfarma to bayan bukatan ka ya biya to shi kuma zai samu lada yace wa man yashfa shafa'atan sayyi'atan haka kuma duk wani wanda ya nemi alfarma mummuna daga wurin wani ila wani fili ne wasu suke so su siya amma abin da za su yi a wannan filin ila za su yi gida ne amma na giya ko ko gida na harkan batsa ko fasadi ko wani abu mummuna to sai aka samu wani shi ma daga cikin mutane aikin da zai yi shine shi zai hanya a sa hannu a ba su wannan wurin to shi ma kar ya sha ya ci banza ko za a biya shi ko ba za a biya shi ba madaman ya shiga cikin tsari na bata to ya sani shi ma ya kullahu kiflun minha shi ma yana da nashi rabon daga ciki ashe ko hanya za ka yi ka kula hanyar alkhairi kai to za ka samu lada na kaya hanyar alkhairi hanyar sharri kai to shi ma za a baka sakamako na kaya hanya na sharri duk ran da aka yi wani abu to ba za a manta da kai ba sai an duba fayil ɗinka kai ma an ɗiga maka to kaga a ce kowa zai wani abu to ya kula da me zai yi Allah ya ce wa kana Allahu ala kulli shay'in muqita ya ce wa kanan lahu Allah ya kasance muƙitan mai iko ne akan komai shine wallahu ala kulli shay'in muqita wa kana Allah Allah ya kasance muqitan mai iko ne ala kulli shay'in akan kowane abu in kai hanya na alheri ka sani zaka samu haka in kai hanyar sharri zaka samu sakamako ba zaka tashi a zero ba na إذا ويتم بتهية فأيوا بأحسن منها أو ردوها na'am إن الله كان على كل شيء حسيبا وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا وإذا حييتم بتحية Allah ya ce idan aka gashe ku da wata irin gaisuwa fahayyu bi ahsana min ha awrudduha to ku maida mafi ma'ana kyawo daga ita ko ko ku maida irinta wato addinin mu addinin musulunci ya koyar da mu abubuwa iri-iri yanzu za a koya mana menene harkan sallama kaji mun fita hanya zuwa alheri wanda ya hanyar alkhairi zai samu alkhairi kuma an wuce muka shiga wanda ya hanyar sharri aka yi sama waɗanda za su yi sharri hannu to shi ma ya sani yana da nashi sakamakon sharrin to shi ne yanzu ake gaya mana wa iza huyitum bi tahiyyatin idan aka gashe ku da wani irin gaisuwa fa'ayyu da ahsana minha aw rudduha to kuma abinda ake ce so da ku ko rama ko ku amsa da mafi kyawo daga ita ko ku rama daidai da ita ashe sallama babban magana ne a addinin musulunci yau gashi har Allah na gayan mana in an gashe mu aka yi mana sallama to mu ma mu yi yaya mu amsa sallaman da yanda aka yi mana koko da abin da ya fita shine idan ka zo ka sami mutane ka ce musu assalamu alaikum to su abin da ake so suke wa alaikum assalam wa rahmatullah kaga sun wuce yanda kai ko ko wani ya zo ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah ku kuma sai ku ce wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu kaga yanzu ka amsa da daidai koko da sama da ita ko ko wani ya zo ya ce maka assalamu alaikum sai ka ce kai ma assalamu alaikum kaga auren du'a ce ka mai da ita daidai yadda aka yi maka to saboda aka sallama yana da matuƙan fa'ida a cikin addini shi ya sa ma annabi ke cewa assalamu ƙablar kalam idan ka zo ka samu mutane to abin da ake so ka fara ka fara da sallama mutane ba su yi laifi ba idan ka zo kawai ka kama mutu da Allah ba ku ga junaidu ba suka yi banza da kai ba su yi laifi ba saboda kai ma ba ka ba da sharaɗin Allah ba abin da Allah ya koyar da manzan Allah ya koyar da mu ka zo ka samu jama'a ko ka ce musu assalamu alaikum in ka ce musu assalamu alaikum su ce wa alaikum assalam sannan sai ka yi tambaye su abin da za ka tambaye su amma ba su yi laifi ba kawai kana zuwa ka kama musu magana suka yi maka shiru to ba za ka je ka ce daman na lura ai yana kulli na ko yana mun gani gani wannan ko da ka faɗa ka to ya nuna baka san addini ba sannan ana so bawan Allah idan ya zo mu kula sallaman ma fa za ka ji da yawa ba mu iya ba da mun zo sai ka ji mutum salamu alaikum to salamu alaikum ba sallama ba ne wannan koko na da za ka ji ana ahuwo wai za a shigo guri wai amma ahuwo ahuwo ba sallama ba ne koko in za a shiga guri sai ka ji ana cewa gafara dai wai ƙananan aljanu da manya kaga wannan ba sallama ba ne me ake so a addininmu assalamu alaikum ko ko salamun alaikum to waɗannan su ne sallama haka shi ma salam salam ba sallama ba ne ko da yake yanzu ya saba a bakin mutane da jahilai da malamai amma in dai gaskiya ne ko malamwa yake salam ko shekwa yake salam duk alkur'ani ba za ka ga salam yadda muke rubuta wannan ba a abinda Allah ya koyar da manzan Allah ya koyar da mu assalamu alaikum ko salamun alaikum kuma ya inganta a hadisi manzan Allah na fadansa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ga wani mutum ya zo ya yi sallama ya ce assalamu alaikum aka amsa manzon Allah ya ce ya shigo bayan ya shigo annabi ya ce ashirun ma'ana kana da lada nawa lada goma da kace assalamu alaikum ana cikin zama sai ga mutum na biyu shi kuma yana zuwa sai ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah kaji ya ƙara daga abin da na farko yayi manzon Allah ya amsa masa aka ce mai ya shigo shi ma aka ce mashi mene ishirun yana da lada nawa ashirin sai ga mutum na uku ya zo ya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu kaga ya ƙara daga na biyu abin da ya ƙara annabi ya ce ya shigo kuma aka ce mai talatin yana da lada nawa talatin ashe a cikin sallama in ka so ka samu lada goma a cikin sallama in ka so ka samu lada ashirin a cikin sallama in ka so ka samu lada talatin amma yadda muke yin nan aboki da aboki ya sun haɗu yaya aka yi ne in ma ba ma waɗannan ba akwai waɗanda in sun haɗu aboki da aboki da zagi za a fara kaga wannan da ka gani ka san ba addini a wurin ko ƙawa da ƙawa ana haɗuwa sai ka ga wai da sallah ne ƙila ta yi kyau sai ado shikenan suna haɗuwa kai wance kina wuta ana binki da fetur wannan kaga duk ba ɗabi'a ne na musulmi ba ɗabi'a ne ta maguzanci wanda ya kamata a ce musulmi mai koyi da annabi muhammad ya fita daga cikin wannan sannan idan kuna zaune sai ga mutum ya zo ya ce muku assalamu alaikum in su sun kai ɗari masu tafiya suka ce ma wanda suke zaune assalamu alaikum to idan ɗaya daga cikin na zaune ya ce wa alaikumussalam to ya wakilta saura duka ba zai yi kuma wai an yi sallama sai a ce ai sharaɗi sai kowa ya ansa ba har ma wani za ka ji ya ce a ba ka gade saboda ka da yake yi ai da kai sallama ai ba shi ya ansa ba wane ya ansa a wannan duk rashin sanin addini kuma wanda yake ƙasa to shi wanda yake abin hawa shi zai manzaya ma wanda yake ƙasa sallama wanda yake tafiya shi zai ma wanda yake zaune sallama ƙarami shi zai ma babba sallama wannan shi ya kamata sannan kuma mu lura yanzu idan mai kuɗi ya zo wucewa ko bai kula kowa ba za ka ji an mai sallaman an gashe shi amma wanda bai da ko titi ba zai ta sallama wallahi zai wannan ya ma buwaye mu da Allah shi ke nan cikin zai wuce assalamu alaikum assalamu alaikum saboda shi bai da komai to saboda haka sallama wajibi ne a cikin addini shi ke nuna musulmi ya yi koyi da ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam har ma za ka ji annabi yana cewa afshis salama bainaku ya ku al'umma ku watsa sallama a tsakaninku saboda haka ba sai mutum na da kuɗi za a yi masa sallama ba da mai kuɗi da mare kuɗi duka a yi kowa sallama haka Allah yake so yace wa inna Allah lallai Allah ka ala kana ya kasance ala kulli shay'in hasiba Allah ya kasance mai hisabi ne da kididdige komai akan kowa duk abin da kai Allah subhanahu wata'ala ya kididdige kuma za a yi maka hisabi da shi in kai sallaman za a gane in baka yi ba Allah ya riga ya rubuta sannan haka kuma mai gida shi ma wajibinsa zai shiga gidansa ya sallama zai shiga ɗakinsa ya sallama kar ya ce ai gidana ne ai matana ne ai ɗaki na ne a kai sallama in ka ce assalamu alaikum to ko da shaidanu na aljanu za su baka wuri amma kawai takamanka gidanka ne kana shiga kawai ka buga tsalla a kan gado ashe ka matse ɗan ƙaramin aljani sai ka ga bala'i ya kaure to saboda haka a yi ta sallama wa juna inna Allah lallai Allah kana ala kulli shay'in hasiba ya kasance mai ƙididdige komai ne mai hisabi ne akan kowane abu na الله لا إله إلا هو ليتمأنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه نعم من أتق من الله حديثا الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا الله يتي الله لا إله إلا هو يتي للي الله babu abun bauta da gaskiya sai shi Allah fa da kanshi yake cewa ba abun bauta da gaskiya sai Allah kaga idan tuntuni kuma Allah ke ta faɗi tun a baya muke ta jin Allahu la ilaha illa hu Allah babu abin bauta da gaskiya sai shi domin shi ne ya sama ya ƙasa shi ya mutane ya aljanu ya tsuntsaye ya dabbobi kagada da wani wanda yake da ya cancanta a bauta mai ko ya ƙasa ko ya sama ba Allah ba an ce ya fito ya magana sai ce a ai da ka ce babu abin bauta da gaskiya sai kai to aini ne sama kaga har yanzu ba wanda ya faɗa haka ashe saman ƙasan kowa komai na Allah ne Allahu la ilaha illahu Allah babu abin bauta da gaskiya ce shi la yajma annakum ila yawmil qiyamati la rayba fihi Allah yace ku sani wallahi Allah zai tattara ku zuwa ranan alkiyama ranan da babu shakka babu kokonto a cikin ta in an mutu kenan za a tashi za a tashi kowa ran alkiyama ranan da ba coge ranan da kowa ke ta kanshi ranan da ɗa yake gudun ma iyayenshi yau mai firrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani li kulli imri'in minhum yawma idhin sha'ani yughni to Allah zai tashi kowa ashe din ka zalunci wani a duniya ka bi shi yan sanda ka bi shi sojoji ka bi shi civil defense ka fi shi sanin manya to ai baka fi shi sanin Allah ba Allah na nan shi kuma yayi alƙawari zai tattara kowa da komai a ranar alkiyama wa man asdaqu min Allah hadisa Allah da kanshi yake wai wane ne ya kai Allah gaskiyan zance amsa babu babu wanda ya kai Allah gaskiyan zance domin Allah bai taba cewa zan bayar ya hana ba Allah bai taɓa cewa ba zan bayar ya bayar ba, kenan ko wani Allah kuwa yana cewa zan bada amma ya ana, kai wani ma sai ya bada kuma sai zo ya ya ƙwaci, shi ne aka hana wannan kyautan, al'a'idu ala hibatihi in ji annabi al'a'idu fi ibatihi mai kome a cikin kyautansa ya bayar ya kwace kallibi kaman kare ne ya ƙiƙu kare na amai sun maya ƙudu fi ƙai'i sannan ya koma ya yaya ya lashe amansa to ashe manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya hana a bayar a karɓa to Allah bai taɓa cewa zan bada ya hana ba kuma Allah bai taɓa cewa ba zan bayar ba ya bayar to ashe wa man asdaqu min Allah ya hadisa wai wane ne ya kai Allah gaskiyan zance amsa babu na'am ما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا na'am أتريدون أن تهتدوا من أضل الله na'am من يضل الله فلن تجد له سبيلا وما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهتدوا من أذل الله ومن يدلل الله ومن يدلل الله ولن تجد له سبيلا أنت وانا آية يا سوكني بايا أن داو ياكم قودو كاسا ياكم قودو wani yaƙi ne wanda ya zo da wani rikita-rikita manzan Allah sallallahu Alaihi wa Alihi wasallam ya ware wasu daga cikin sahabbansa ya ce su hau saman dutse ko an nasara a kanmu ko mu muka yi nasara kakku sakko to shi kenan bayan suna sama suna harbin kabirai aka yi fata-fata da kabirai a daidai wannan lokacin ai kawai sai su wa'innan 'yan saman sai suka ga ana ta wanda ganima a ƙasa bukatan yadda rai yake sai suna jin tsoron kar ba a kwashe ganiman a bar su ba komai ai sai wasunsu daga ciki mafi yawa sai suka duro ƙasa su ma aiwawan ganima da su kaga an saba umarnin wa manzan Allah shi kuma daman Allah yana cewa فليعذروا الذين يخالفون عن امره lalle waɗanda suke saba umarnin manzon Allah to su ji tsoron an tusibahum fitnatun kar fitina ya same su a duniya aw yusibahum azabun alim ko ko wani azaba ya same su mai radadi to shikenan wannan yaki na Uhud sai ko da ya kare annabin na ciki amma an kashe mutane da yawa a cikin sabon annabi an raunana wasu kai manzan Allah a yakin nan har sai da aka yi kururuwan iblis wai an kashe manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam an cire mai ruwaiya an mashi rauni iri-iri saboda me saboda an ibin umarnin shi to abin hashi sai da ya shafa kaga ashe mu halin da muka tsanci kanmu yana da munasaba da saba umarnin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ashe da za mu gyara to da Allah ya canza mana wannan halin da muke ciki to bayan an je yakin udin nan an dawo to sai aka gano wasu daga cikin waɗanda suke sahabbai akwai masu tafiya ta gaskiya akwai kuma waɗanda a cikin al'amarinsu akwai munafurci wato sun ƙi fitowa sak sun yi kura da fatan tunkiya to shi kenan haka ke da wuya sai wasu ɓangare suka yi gefe suna tunanin yaya aka yi ashewa na mamuna biki ne ashewa na mamuna biki ne saboda ya canza tafiya a lokacin da wannan al'amari yake tafiya shine Allah ya ce kwa ma lakum fil munafiqina fi'atayn ya ku sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam menene yake gare ku a cikin munafukan nan waɗanda suka fita suka yi baki biyu wallahu arkatahum bima kasabu sai dai abinda su waɗanda suka yi munafurci ba su sani ba in suna ga manzon Allah bai sani ba to ai Allah ya sani kuma Allah subhanahu wata'ala ya riga ya mai da su baya sun ci baya a da suna sahabbai gangariya amma yanzu an rubuta su a cikin littafin munafukai kako ga sun ci baya wallahu arkasahum bima kasabu Allah ya riga ya mai da su baya saboda abun da suka aikata na munafurci da saba ma manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai Allah ya ce musu aturiduna yanzu shin ku kuna nufi ne an ta'adu man azalla Allah kuna nufin ne ku shiryar da wanda Allah ya riga ya darzar da kaban shi ya batar da shi yanzu akwai wanda zai shiryar da wanda Allah ya riga ya batar da shi amsa babu man yahdillahu fa huwa al-muhtadi wanda Allah ya shiryar shine wane shiryayye wa man yudlil fa wanda duk Allah ya danzar da shi ya bacce falan tajida lahu waliyan murshida ba za ka taba samun mai ma'ana majibinci wanda zai shiryar da shi ba Allah ya ce a turiduna an ta'adu man adallallah yanzu shin kuna nubi ne ku shiryar da wanda Allah ya riga ya darzar da kafan shi ya allaka wa man yudlillahu Allah ya ce duk wanda Allah ya bashe shi ya allakar da shi ya riga ya bashi tikiti ya karba tikitin wata kuma da hannun hagu falan tajida lahu sabila har abada ba za ka taba samun mai hanya da zai shirya ba ya riga ya bace domin mai shiryarwan ne kuma ya hallakar da shi kaga wancan ya riga ya bata ya hallaka na'am ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء نعم فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله نعم إن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم نعم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله وإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا Allah ya ci gaba da faɗi ya ce waddu abin da ba ku sani ba ya ku sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam waɗannan mutanen munafukan suna da manufa akan ku kuma ko yanzu ka lura wanda ya hallaka me burin shi duk a hallaka ko a yanzu shi yasa za ka ji wani na cewa ai wallahi in bai samu ba to kowa kar ya samu kamar yadda yahudu suka ɗauki aniyan su ba ba za su bar duniya ba tunda Allah ya saba da su ya tsine musu ya buga musu tambari na kaskanci wa duribat alaihimus zillatu wal maskana wa ba'u bi ghadabin min Allah to tunda Allah ya yanka musu wannan to su ko yahudu suka ce ba za mu yi sukuni ba sai mun hallaka ba za mu wuce shiga wuta mu kadai ba sai mun hallakar kamar yadda shedan ya shi ma yayi alwashi ba zai shiga wuta shi kadai ba kamar yadda fir'auna da amana da qaruna za su haɗu duka a cikin wuta Allah ka tsare mu to su ma kafiran duniya da munafikai suna da buri waddu Allah ya ce suna burin law takfuruna kama kafaru suna burin da ina ma da za ku kafirce kamar yadda su ma suka kafirce Allah ya ce a yi suka ce an yi Allah ya ce a bari suka ce sai an yi to suna da buri me ya burinsu a kanku ku kafirce kamar yadda suka kafirce fata kunu na sawa'a sai ku zama ku da su kun daidai kafiri abokin kafiri kaga ina za a wurga su duka sai wuta shine za ka ga ranar lahira wannan wanda ya ma wanda ya saba ma Allah da'a shine zaka ga yana cewa tur da haduwa na da kai ba ga yanzu halin da nake ciki ina cikin razani ina cikin tsoro ina cikin firgici saboda nayi maka biyayya to ni dai yanzu ba abin da zan ce sai in ce Allah ya la'ance ka sai ka ga mutum na la'antan mutum dan uwansa saboda shine ya mashi hanya zuwa bata sai ka ga yana cewa ya ubangiji ina roƙonka kamar yadda wane ya hallaka ni Allah ina roƙo in za ka yi mashi azaba Allah ka ninka mashi azaba sama da yanda za ka yi min saboda shi ne tushe na Allah ka tsare mu shi kuma wanda ya yi ma wani hanyar alheri kai ko kana mene zo mu je makaranta zo mu je masallaci zo mu je mu yi aikin alheri zo mu yi zumunta in an haɗu ranar lahira ce ka ga ana gode wa juna yana cewa na gode wa Allah da ya haɗa ni da kai kaga da muka haɗu da kai ka ja ni zuwa makaranta ka ja ni zuwa gurin salati ka ja ni zuwa gurin zumunta yau ga Allah ya bamu tikitinmu ta hannun dama ina gode maka ina gode ma addu'an da Allah ya sa muka yi ni da kai ya ci riba ya ci riba sai addu'a akwai wanda kuma ran alkiyama zai shaƙi abokin shi yana ya ubangiji ga mugun nan ya ubangiji ga azzalimin nan ya ubangiji ga wanda ya hallaka ni saboda haka ya ci kwaikwaye ka a inda ba mai bukatan ya minti da Allah ka tsare mu to babban burin kafiri ko munafiki shi ne ka kafirta ko ka zama munafiki irinsa fata kunu na sawa'a sai ku zama kun yi canjarar a cikin munafurci Allah ka tsare mu fala tattakhizuhum fala tattakhizu minhum awliya'a hatta yu'ajiru fi sabilillah Allah yace ya ku jama'a kar ku rike irin waɗannan majibanta abokai hatta yi ajiru fi sabilillah ai hatta yi jahidu fi sabilillah ba sun ƙi ta yaƙi ba ne ko a je yaƙi suna baya-baya kar a kashe ni in dawo an kashe ni ‘ya'yana su yi yaya kar a cire mun hannu ɗan hannun da nake zuwa ina cin abinci in zan tsarki ina tsarki yanzu an ba hannun sai in yi yaya to Allah ya ce waɗannan kar ku yadda ku riƙe su majibanta har sai sun zama na Allah na manzan Allah hatta yu hajiru fi sabilillah ai hatta yu jahidu fi sabilillah har sai sun gyara niyyar su sun fito su yaki akan tafarkin ɗaukaka Allah wa in tawallau idan ko suka juya baya in ji Allah fa khuzuhum to ku rike su a matsayin ribatattun yaki ku kama su ku je ku rike su sun zama bayi ashe mugaye ne waqtuluhum haisu wajattumuhu kuma ku kashe su a duk inda kuka gansu kar ku bar su munafiki da kafiri to gurin su ɗaya ne Allah zai hada munafiki da kafiri ne a jahannama Allah ya tsare mu to duk inda kaga kafiri da munafiki to kar ku daga musu kafa a irin wannan saboda gurin zaman su ɗaya amma kafirai ba waɗanda suke kafirai ba na amana ba domin zaka ji a aya na gaba za a gaya mana akwai kafuran amana suna zaune da ku lafiya in matsala ya same ku su zo su muku jaje idan alheri ya same ku su zo su muku murna har in wani abu za ku rika yi ba za su cuce ku ba ba za ku cuce su ba waɗannan har manzon Allah ya zauna da su kuma ba ya cuce su ba ba su cuce shi ba amma ne wanda kuka gan shi munafiki shine yanzu kwatankwacin munafiki shine kwatankwacin informa in goma mana kaga wannan munafiki ne a cikin mutane mutane suna rayuwansu kawai da ya ga wani na sa gezina ko yana sa extra line ko ya dan ce mashin ko an gina gida da kyar ko ya ga an je hajji an dawo sai je ya ce ai ba lallai wani yana da kuɗi yanda ya kamata a yi a zo a sunkuce shi shikenan sai kaga wanda zai sunkuce mutum shi yana can Legas. ko yana fatakot ko yana delta shi bai san ka ba amma in koma ya je ya kai zance kaga yanzu in koma yana da matsayi nawa munafiki kuma munafiki ai mun ji inda Allah zai aje shi innal munafiqina fi darkil asfali minan nar munafiki shine za a sa a can kasan wuta dan munafiki azaban shi ma yabi na kafiri ba munafiki ba to bala'in da zai gani yabi na kafiri domin shi munafiki idan an je ƙasan wuta ake tashi in jahannama ta gama boruwa sai a ɗauko munafiki shi za a fara sawa sannan a sa kafiri a saman shi kaga munafiki shi ke gaba da gaba da wuta ke shi ne malam wani mai kafa misali yake cewa shi munafiki da kafiri bambancinsa a gurin azaba to shi kafiri yana jin labarin wuta ne amma yadda ku yi dubu ta hanyoyi daban-daban shi ko munafiki gaba da gaba yake yi da wuta shi ne suka ce kwatankwacin munafiki da kafiri a gurin karɓan azaba kwatankwacin ganda ne da tsire shi kaga ganda an je kwata an siyo za- ma'ana kirgi kan sa da ƙafafuwan shi za a yi ganda kaga a yaya ake ana wanke tukunya ne in an wanke tukunya sai a samo ruwa a zuba a tukunyan a ɗauko wannan kai da ƙaban a zuba a cikin tukunya sannan sai a kunna wuta ta ƙasa ko to shi ne zai riƙa ba da labari yana ba wannan kan da ƙafan labarin wuta shi bai ga wuta gaba da gaba ba amma haka za ka ga saboda bala'i da masifan wuta za ka ji gandan da kanshi yana wani kuka yana raɓaɓaɓa raɓaɓaɓa saboda me ya samu labari shi kuwa idan aka ɗauko tsire to shi ne kwatankwacin munafiki kaga shi tsire da aka jayyanka aka tawoka a cikin tsinke sai a samu dan wani ma'ana raga na karfe sai a shimfida a wuta ko ba haka ake yi ba sai a ɗauko wannan tsiran da aka sassoke sai a ɗaura a kan ragan kaga shi tsiran na gaba da gaba ne da wa da wuta kun ga yana motsi irin na ganda a saboda shi ba labari ya ji ba gani yayi to shi ne haka munafiki zai sha wuya a cikin wuta to kuma yanzu munafukai na da daraja Allah ya sauka waya wannan zamanin ne munafiki za a bashi yadi goma na shadda za a bashi atamfan matan shi za a rika bashi ma'ana abinci a hada mai shayi rabin madara gwangwani a bashi rabin saba a soya mai kwai hudu in zai tafi a bashi kudi a ce gobe ma ana jira to Allah ka zo da labari yau an munafiki ke da wannan ma'ana daman kaga wannan zamani ko zamani ne mai ban tsoro dan an fani labarin wani attajir aka ce shi kullum akwai kuɗi da yake ajewa na munafukai ne wanda zai zo ya ce a anguwanmu an yi kaza an yi kaza an yi kaza ya ba alaji labari alaji na dariya yana ɗaga ƙafa ya zama sai kuma ya tsinje tafi to zo ga naka wani kai kuma me yake faruwa shi ma yake a anguwansu an yi kaza an yi kaza in zai tafi shi ma kai ma ga naka wai yau har munafiki ya samu wannan dama a ko bar munafunci kenan kaga in ana haka ana daure ma kashin munafurci baya to kaga munafukan za su yawa Allah ka tsare mu da munafurci yana faɗi yana cewa ya isa munafunci illa da hadari a cikin alqur'ani babu suratul musaddiqina da alqur'ani amma akwai suratul munafiqun Allah ya tsare kaga kenan saboda kaburi da girman munafunci Allah karka yadda mu zama munafiki yace wala tattakhizu minhum waliyan wala nasira Allah yace wala tattakhizuhum kar ku yadda ko wala tattakhizu minhum kar ku yadda ku dauka furƙa daga cikinsu munafukan nan ko kafirai ku ɗauke su waliyan majibanta wala nasira kar ku yadda ku ɗauki kafirai ko munafukai su ne mataimaka ka ko ga yanzu ai ko akwai wanda za ka ji ya ce ni ai wallahi da kake gani na john din nan yanda na yadda da shi ni wallahi ko musulmin ban yadda da shi ai joseph din nan yanda na yadda da shi ko musulmi bai yadda da shi ba a ko ko kagawa ne ai saboda tsaban kokarinsa da kawo mini labari da yake yi yanda na yadda da shi wallahi ko wani musulmin gaskiya ban yadda da shi ba Allah subhanahu wata'ala ya ce kakkurike su ma'ana waliyai majibanta kar ku yadda kuma ku riƙe munafukai su zamto su ne mataimakanku wannan zai cutar da ku na innal ladina yasluna ila qaumin bainakum wa bainahum mithaqun aw ja'ukum wa sarat suduruhum na'am أو جاءوكم وسلت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لا تسلط عليكم فلقاتلوكم نعم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم سلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو ي- أو يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم علي عليهم سبيلا Allah ya ce illallazina yasuluna ila qaumin bainakum wa bainahum mithaqun Allah ya ce mana kar mu rike waɗannan mutane waɗanda aka ce kar mu rike su a matsayin majibanta mataimaka sai Allah ya ce illallazina kuma har aka gaya mana ka mu rike su a matsayin ribatattu na yaƙi kuma in mun samu dama mu kashe su a duk inda muka same su sai Allah ya ja mana layi yace illal ladina yasulu ila qaumin bainakum amma banda waɗanda suka kasance suka ma'ana tsaru zuwa ga mutane a tsakaninku wa bainahum mithaqun banda waɗanda kuka ƙulla alƙawari ka san akwai kafiran amana waɗanda ake ƙulla alƙawari da su ba za a cuce su ba ba za su cuta ba to su wa'innan ban da su a ciki au ja'ukum hasarat suduruhum banda waɗanda suka zo muku tsirazan su suna mai kunci ma'ana ba su da yanda za su yi da ku banda wa'innan an yuqatilukum waɗanda ma'ana an yuqatilukum aw yuqatilu qaumahum waɗanda ba su yaƙe ku ba kuma ba su yaƙi mutanenku ba walau sha Allahu da Allah ya so la sallatahum alaikum da sai ya ɗaura su a kanku falaqatalukum da sai su yaƙe ku amma Allah bai haka ba fa in itazalukum idan kuwa ma'ana suka rabu da ku waɗannan falam yuqatilukum ba su kuma yaƙe ku ba wa alƙau ilaikum salama suka kuma miƙo muku ma'ana sulhu da daidaito ma'ana amana ya shiga tsakaninku to irin waɗannan ba za ku yaƙe su ba fa ma ja'ala Allahu lakum alaikum sabila Allah subhanahu wa ta'ala bai sanya ma'ana a gare ku akan su wani hanya ba da za ku ce bari ku zo ku murƙushe su a'a ba su yaƙe ku ba ba su cuce ku ba kun ƙulla amana da su to akwai amana a tsakaninku da su ko a yanzu idan ka samu wani masoyi a cikin ahalin kitabi ko da ba na sare ne wanda yana amfani da littafi baya cutar da kai ba ka cutar da shi kuna amana babu laifi aka ba za ka yaƙe shi ba ba zai yaƙe ka ba madaman wani abu bai bayyana maka a tsakaninka da shi ba to saboda haka saboda zikiri za mu tsaya a nan in Allah ya kai mu sai mu ji ta tajiduna akharina yuriduna an ya'manukum saboda yana da zance mai tsawo ne wanda kuma na da buƙatar lokaci to sai mu tsaya a nan abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladarsa wanda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana Allah ya saka ma iyayenmu da malamanmu da shehun nan alkhairi ya ba su ladan goyonmu da ladan tarbiyyantar da ya saka musu da gidan aljanna mamatanmu musulmi wanda suka riga mu gidan gaskiya tun daga zamanin annabi adamu zuwa yau waɗanda suke cikin rama Allah ya ninka musu waɗanda suke cikin matsala Allah ya sauƙaƙa musu inna mu ta zo ya sa mu cika da kyau da imani Allah ya sa mu tashi da imani marasa lafiya musulmi da ke gida da wanda suke asibitota ciwukan jikuna da na zukata Allah ya haɗa mu ya ba mu lafiya Allah ya gyara zukatanmu ya cire riya da hasada a ciki Allah ya raba mu da kullin junanmu Allah ya raba mu da kunci da fatara da talauci Allah ya raba mu da roƙo da bara ya da mu da alkhairan duniya da lahira ya raba mu da sharrorin duniya da lahira Allah ya bishe mu kishin ruwan banza ya sa muna cikin waɗanda aka yi marahama a wannan wata ya sa muna cikin waɗanda za a yi magafara a wannan wata ya sa mu cikin waɗanda za a yanta a wannan wata ya sa mu cikin waɗanda za su riski lailatul qadr a wannan wata ya sa mu cikin waɗanda alqur'ani zai ceta a wannan wata ya sanya mu cikin waɗanda za a amsa alƙur'ansu a wannan wata wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk